ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله خلق الله تعالى هذا الكون بكل ما فيه خلق فيه الخير والشر وخلق فيه النفع والضر وجعل لكل منهما أسبابا منها أسباب حسية يراها الناس منها أسباب حسية يراها الناس ويحسونها كالنار التي تحرق والثياب التي تدفئ وهناك أسباب أخرى كثيرة معنوية قد لا يراها الناس ولا يحسونها ولكنهم يجدون أثرها وهذا كله لحكمة بالغة يعلمها الله تبارك وتعالى ومن أسباب الشر التي عرفت واشتهر بها الناس وتسامع الناس فيها بكل زمان ومكان ورأوا أثرها في كل آن وحين قضية الإسابة بالعين هذا السبب الذي قدره الله سبحانه وتعالى وجعله وسيلة لحصول الشر عرفه الناس منذ القدم وليس من الزمان القريب هذا يعقوب عليه السلام يقول لأولاده يا بني لا تدخلوا من باب واحد ودخلوا من أبواب متفرقة قال أبو عبد الله الخرطبي عليه رحمة الله لما عزموا على الخروج خشي عليهم العين فأمرهم ألا يدخلوا مصر من باب واحد وكانت مصر لها أربعة أبواب وإنما خاف عليهم العين لكونهم أحد عشر رجلا لرجل واحد وكانوا أهل جمال وكمال وهيبة قاله ابن عباس والضحاك وقتادة وغيرهم رضي الله عنهم ثم جاء الإسلام فأكد هذا الأمر وقرر أن هذا العين حق وأن لها أثرا ظاهرا لا ينكر الله سبحانه وتعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون قال ابن كثير عليه رحمة الله أي يعينونك بأبصارهم بمعنى يحسدونك لبغضهم إياك لولا وقاية الله لك وحمايته إياك منهم وقال رحمه الله في هذه الآية دليل على أن العين إسابته وتأثيره حق دليل على أن العين إسابتها وتأثيرها حق بأمر الله عز وجل ويدخل في هذا المعنى قول الله سبحانه وتعالى ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد ويدخل في هذه الآية الآية الأخيرة العين الذي يصيب بعينه حسدا أيها المسلمون لقد جاءت عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تؤكد هذا المعنى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال العين حق الحديث متفق عليه وجاء أيضا في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العين حق ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين ففي هذا الحديث إثبات أثر العين وتأكيد ذلك بأسلوب المبالغة في سرعة التأثير وقوته وأن العين من قدر الله عز وجل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر عن تأثيرات عجيبة وخطيرة في هذا العين فقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم كما يروي ذلك أبو ذر رضي الله عنه أنه قال إن العين لتولع بالرجل بإذن الله حتى يسعد حالقا فيسقط منه الحديث أخرجه أحمد وصحه الألباني في صح في صحيحة بل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أما هو أكثر من هذا أخبر أن أكثر من يموت من هذه الأمة إنما يموت بالعين أي إنما يموت بسبب العين قال صلى الله عليه وسلم كما روى ذلك جابر بن عبد الله العنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من يموت من أمتي بعد قضاء الله وقدره بالعين أخرجه البزار وحسنه الألباني والعين أيضا أيها الإخوة تحصل إما من حسد يقع في القلب فينبعث فينطلق مع النظرة فيصيب بإذن الله بالشر أو يكون عن نظرة استحسان وإن لم يكن هناك حسد وإن لم يكن هناك حسد يرى الإنسان شيئا يعجبه فيصيبه بالعين وإن لم يكن وإن لم يكن حاسدا لصاحبه بل إن الإنسان قد يصيب نفسه بالعين وهو لا يدري إذا أعجب بنفسه ولم يبرك ولم يتحرض من هذا قال صلى الله عليه وسلم إذا رأى أحدكم من نفسه أو ماله أو من أخيه ما يعجبه فليدع له, فليدع له بالبركة فإن العين حق الحديث أخرجه النسائي والحاكم وصحه الألباني وهذا سليمان ابن عبد الملك الخليفة الخليفة الأموي المعروف نظر مرة في المرآة فأعجبته نفسه وأعجبه شبابه فقال كان محمد صلى الله عليه وسلم رسولا وكان أبو بكر صديقا وكان عمر فاروقا وكان عثمان حبيبا وأنا الملك وأنا الملك شاب وقال لنفسه معجبا لنفسه وأنا الملك الشاب فما مر عليه شهر إلا ومات بسبب العين فما مر عليه شهر إلا ومات وهكذا العين قد يصيب الإنسان بها نفسه قبل غيره وقد تقع العين من الإنسان الصالح التقي حصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أن آمر بن ربيعة رضي الله عنه مر على سهل بن حنيف رضي الله عنه وهو يغتسل فقال عامر لما رأى سهلا والله ما رأيتك اليوم والله ما رأيتك اليوم ولا جلد مخبأة فربط سهل ولم يفق فأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أي فأتوا الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقيل يا رسول الله هل لك من سهل هل لك من سهل بن حنين فوالله ما يرفع رأسه أبدا فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل تتهمون أحدا فقالوا عامر بن ربيعة فأتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتغيظ النبي صلى الله عليه وسلم وقال على ما يقتل أحدكم أخاه ألا باركته ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل فغسل وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخلة إزاره في قدح ثم أخذ هذا الماء وصب على سهل رضي الله عنه فقام وكأنه لم يصبه شيئا فقام وكأنه لم يصبه, لم يصبه شيء وهذا إذا عرف العائن أما إذا لم يعرف من هذا العائن فإن العلاج يكون بالرقية الشرعية من القرآن الكريم ومن السنة النبوية والأدعية الثابتة ومن ذلك ومن ذلك رقية جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه فقال يا رسول الله فقال يا رسول الله بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك ومن شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك بسم الله أرقيك الحديث أخرجه مسلم من حديث أبي سعيد الخضري رضي الله عنه نسأل الله تعالى أن يدفع عنا شر كل ذي شر ونسأله أن يدفع عنا شر الشيطان ومس الجان وعض العين وغيرها من الشرور إنه ولي ذلك والقادر عليه بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآية والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير الأنبياء وأشرف المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين البركة إن شاء الله تعالى يخطب رمو زامت تتوناني أكون ونموضوئي ميمتك المهمنتي mai taken kambun baka ko maita ma'ana kambun baka ne gaskiya ko maita ce gaskiya Allah subhanahu wata'ala ya samu dace lalle ƴan uwana masu albarka Allah subhanahu wata'ala ya samar da wannan duniya sammai da kasai da abin da ke tsakaninsu ya kuma halitta halittun da suke rayuwa a cikinsu sannan ya halitta alkhairi da sharri a cikin waɗannan halittu da muke zagaye da su ya kuma halicci amfani kamar yadda kuma hannu ɗaya ya halicci abin da yake mai cutarwa sannan kowanne daga cikin sharri da alkhairi Allah subhanahu wata'ala ya sanya masa asbab ya sanya masa sababba da aka iya kaiwa zuwa gare shi Allah subhanahu wata'ala ya sanya wasu sababban ana iya kallon su a taɓa su a ji su ma'ana abubuwa ne da suke hissiya ana iya kallon su ko kuma a taɓa su ko kuma a yi ma'amala da su ana iya kallon su daga cikinsu akwai wuta wacce idan mutum ya kai zuwa gare ta zai iya ƙonewa wannan cutarwa ce hakanan daga ciki akwai kaya da mutum yakan sa a jikinsa domin su kare shi daga sanyi ko kuma su kare shi daga abin da yake na tsiraici Allah subhanahu wata'ala ya sanya tufafi sababi ne da zai kare mutum daga tsiraici ko ya kare shi daga sanyi amma yadda ya sanya wuta sababi ne da za ta iya cutar da mutum wannan asbab ne hissiya wanda mutum yakan iya kallon su ya kuma taba su ya mu'amala da su amma kuma wani a hannu guda Allah subhanahu wata'ala ya aje wasu abubuwa wanda sababban su ba a iya ganin su ba a iya taba su balle a kalle su sai dai kawai kakan iya jin tasirin su ne tasirin su yakan tasirantu a jikinka ko kuma a rayuwarka gaba daya daga cikin irin waɗannan abubuwa ƴan uwa masu albarka akwai abin da ake kira da kambun baka ko ka ce masa kambin ido laraba suna kiransa da al'ainu al'ayin saboda galibi tasirinsa daga idani tasirinsa daga idani amma yakan faru wani lokaci ta hanyar magana da baki to da hausa an fi saninsa da kambun baka a lokacin da wasu daga cikin hausawa kuma suke kallonsa a matsayin maita ko abin da yake kama da haka lalle yan uwa mu sani cewa wannan abu na al'ainu Allah subhanahu wata'ala ya sanya shi a matsayin ɗaya daga cikin abin da zai jarrabi al'umma da shi abu ne da yake samamme ba a wannan al'umma ba kaɗai tun lokaci mai tsayi a baya tun a zamanin da suka wuce akwai shi kuma sun san shi kuma suna mu'amala da shi saboda haka abin da ya zo kawai ci gaba yi ba wai a zamanin ko kuma a wannan lokaci na annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kambun baka ya fara ba a'a dama can akwai kambun baka tun a zamanin baya tun annabawan da suka shuɗe idan kana so ka fahimci haka dan uwa kuma kissar annabi yaqub alaihi salam da ƴaƴansa a cikin suratu yusuf alaihi salam lokacin da zai aike su zuwa garin misra domin su siyo abinci kada ku manta an yi wannan yunwa da ta mamaye kusan yankin gaba daya ta yadda babu abincin da za a ci abinci ya yanke sai an je garin misra an samu garin misra kuma sun samar da abincin ne sakamakon shawara da annabi yusuf ya ba su ta taskance abincin da suke suka aji to annabi yaqub alaihi salam ya tashi ƴaƴansa su su goma sha ɗaya zaratan samari ya ce su tafi garin misra su je su so abinci lokacin da za su fita sai annabi yaqub alaihi salam ya ce musu la tadkhulu ya bani ya la tadkhulu min babin wahidin wa dakhulu min abwabin mutafarriqa yace musu ya ku ƴaƴana kada ku shiga garin misira ta kofa gaba ɗaya ku shiga ruhu ana kallon ku yace musu wada hulu ku shiga min abuwabin mutafarriqa ta kofofi mabambanta juna ku shiga waɗancan su shiga wancan kofa ku raba kanku mutum uku uku ne mutum ruhu ne kada ku ku shiga dai gaba ɗaya gaba ɗaya ku a ture babban malamin tafsiri abu abdullahi al-khurtabi Allah ya masa rahama yake cewa lamma azamu alal khuruji lokacin da 'ya'yan annabi yakubu su su goma sha ɗaya suka yi azama suka kimtsa tsaf domin su fita don su je su so kayan abinci a garin misra khashiya alaihimul aina sai mahaifinsu annabi yakubu alaihi salam ya ji musu tsoron kambun baka kada ya kama su sai ya ji musu tsoron kada kambun baka ya kama su fa amarahum alla yadkhulu misra min babin wahidin sai ya umarce su da kada su shiga garin misira ta kofa guda ɗaya wa kanat misra laha arba'at abwab yace a lokacin kuma misira tana da kofofi guda hudu da za a iya shiga ta cikin ta ma'ana ka kaddara akwai goba akwai kofa ta gabas ta yamma ta kudu ta arewa ta ko ina za a iya shiga to shine sai yace musu ku raba kanku ku shiga ta kofofi mabambanta juna mutum uku su shiga ta can mutum hudu su shiga ta nan mutum uku su ku rarraba kanku dai kada ku shiga gaba daya ya gaya musu haka me yasa sai malamai suka ce saboda sun kasance li kaunihim ahada ashara rajulan sun kasance matasa ne guda goma sha ɗaya kuma dukkanin su li rajulin wahidin wanda suka fito daga tsatsan mutum guda ɗaya ba wannan ne abin jin ba sun kasance mutane ne da Allah maɗaukakin sarki ya musu kyan suffa Allah ya ba su kyau Allah ya ba su haiba Allah ya ba su kwarjini kamar yadda kuka ga dan uwansa annabi yusuf alaihi salam haka su ma suke so da duk lokacin da aka irin waɗannan samari sun tunkaro kamar taurari dole sai an tanka su a lokacin da ake tanka su za a iya samun mai kambun maka maganarsa kawai ko kallon kawai zai iya cutar da su gaba ɗayan su to wannan shine hikimar mahaifinsa annabi yaqub alaihi salam ya gaya musu cewa kada ku shiga ta kofa gaba ɗaya ku rarraba kanku saboda alal akalla za ku rage wa mutane kallon ku da yawa wannan maganar abdullahi dan abbas da imamu bahak da imamu qatada da wasunsu daga cikin malaman tafsiri sun ambace ta kamar yadda imamu al-qurtubi ya bayyana a cikin tafsirinsa yan uwa wannan shi zai nuna maka ashe kambun baka ba ya fara bane a zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a'a tun tanda tun lokacin annabi Yaqub alaihi salam tun kafin annabi Yaqub alaihi salam akwai kambun baka halitta ce da Allah madaukakin sarki yake halitta wasu da shi yadda kaga ana halittar ɗan adam to haka Allah subhanahu wataala yake halittar wasu ɗan adam ɗin da irin wannan abin na kambun baka to shi sa lokacin da addinin musulunci ya zo ya samu larabawa suna da aƙidar akwai al'ayu akwai kambun baka addinin musulunci da yake ya san abu ne tabbatacce bai kore musu shi ba bai lalata musu shi bai bai bata musu shi ba sai ya tabbatar musu da shi ya kuma tabbatar wa da ƴaƴansa musulmai kenan cewa lalle fa kambun bakan nan akwai shi da gaske kuma yana da matukar tasiri tasirin da ba kwa tsammani yana da tasiri tasirin da ba kwa tsammani shi sa Allah subhanahu wata'ala ya gaya wa annabinsa tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi a cikin alkur'ani mai girma ya ce wa iya kadun lazina kafaru la yuzliqunaka bi absarihim lamma sami'u dhikr wa yaquluna innahu la majnun Allah subhanahu wata'ala ya ce saura iris waɗanda suka kafarta su cutar da kai su halakar da kai bi absarihim da idanuwansu Allah ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya ce saura ƙiris ya rasulallah waɗanda suka kafarta su cutar da kai su halakar da kai dame da idanuwansu bi absarihim da idanuwansu kawai lamma sami'u zikira lokacin da suka ji kana karanta alkur'ani mai girma kallo kawai Allah ya ce saura ƙiris shi sa babban malamin tafsiri ibn kafirin Allah ya masa rahama yake cewa ay ya'inunaka bi absarihim ai su cutar da kai da idanuwansu bi ma'ana ya naka abin nufi su ne maka hassada ba sa san abin da kake karantawa na wahayi suna kin abin da kake isar musu na sakon Allah subhanahu wata'ala to kallo da za su maka za su iya cutar da kai da kallon da suke maka shi sa ce li bughdihim iyyaka dan kin da suke yi maka laula wiqayatullah laka wa himayatuhu iyyaka da ba dan kariya da tsaron Allah maɗaukakin sarki da ya baka ba da sun kusa cutar da kai ka duba abin da Allah maɗaukakin sarki ce wa iya kadun lazina kafaru saura kiris su cutar da kai shi sa babban malamin tafsiri al-imam al-qurtubi yake cewa a ƙarƙashin wannan ayar annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi Allah ya kiyaye shi daga sharrin su akwai wata kabila daga cikin kabilun larabawa banu asad ne ko su daga cikin kabilu yace su suna da irin waɗannan al'amari na kambun baka suna da wannan abin na kambun baka yace imam al-qurtubi yace ɗaya daga cikin su yakan ga saniya ko bijimin sa lafiyayye yana tafiya idan ya kalle shi yace in an jima zamu ci nama wannan san ba zai kai yamma ba zai faɗe mutu saboda bala'in kambun baka sa lafiyayye babu abin da yake damun sa ka je ka nata tafsirin qurtubi karkashin wannan ayar yace idan ya kalli wannan salir ya magana akan ta ba za ta kayyama ba za ta faɗi ta mutu sai dai a yanka sai sun ci naman kuma sai sun ci naman kuma sai kaga wannan ita ce mai ta to ita ce mai ta din to haka suka sauci wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam su cutar da shi su halakar da shi da me da idanuwansu sakamakon abin da yake isar musu na sakon Allah subhanahu wa ta'ala saboda ba sa su lalle ne ‘yan uwana masu albarka annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi Allah ya kiyaye shi ya tsare shi daga sharrinsu na kamban bakansu da kamban idansu shi sa Allah maɗaukakin sarki yake gaya mana a cikin ul a'udhu bi rabbil falaq ƙarshe yake cewa wa min sharri hasidin idza hasada ul a'udhu bi rabbil falaq kace ina neman tsari da ubangijin safiya min sharri ma khalaqa daga sharrin abin da ya halitta wa min sharri ghasiqin idza waqaba wa min daga sharrin dare idan ya duhu wa min sharrin naffasati fil uqad daga sharrin mataye bokaye masu tofi a cikin kulli idan za su yi mutum tsafi ko asiri karshe sai Allah ya ce wa min sharri hasidin daga sharrin mai hasada idza hasada idan ya hasada shin ko ka san menene sharrin mai hasada idan ya hasada shine idan mai hassada ya yi hassada wanda yake da irin waccan muguwar cutar al'imam ibn al-qaim al-jauzi Allah ya masa rahama ya ce wani dafi ne yakan taso daga cikin zuciyarsa ya dira idansa ya fita ya je ya samu wanda ya nufa da wannan hasadar tasa duk abin da ya hasada a kansa sai ya lalace idan mutum bai karu bai tsaru da katanga ta Allah maɗaukakin sarki ba ita ce azkar da mutum yake karantawa wallahi idan suka yi maka sai sun same ka idan mutum baya son ka baya kaunar ka yaga kayi wani abin da yake mai kyau ka sa sabon tufafi kayi sabon babur kayi sabon gida abu ka shiga ka siya wallahi idan ya kalli wannan abin da irin hasada wannan abin ba zai je ko ina ba wannan abin naka ba zai je ko ina ba zai lalace balbalce kai ko mutum ne ko ɗan adam ne aka haifa ɗan jariri idan masu irin wannan abin suka zo suka tsaya a kansa suka kalle shi da idan hasada wallahi sai ya mutu ko kuma muguwar cuta ta same shi saboda bala'in kan babbaka yan uwa abu ne da duk yadda kake tsammanin su yafi wannan yan uwa na masu albarka hadisai birjik masu yawa da dama sun zo da suke bayani game da tasirin kambun baka da kasancewarsa gaske da kuma yadda yake cutar da 'yan adam hadisi ya tabbata daga sahabi abu hurairah Allah ƙara masa yarda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace al'ainu haqqun hadisin bukhari da muslim annabi yace kambun baka haqqun gaske ne babu ta baba ko shakka a cikinsa a cikin wani hadisi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ƙara da cewa al'ainu haƙƙun lallai kambun baka gaske ne sai manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ƙara a cikin wannan hadisi ya ce lau kana shay'un sabaqal qadara idan da akwai abin da zai rige rige shi tsere da kaddara kaddara Allah subhanahu wataala in ji manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi annabi ya ce inda da akwai shi لسبقته القدر لسبقته العين da kambun baka ne zai tsere da kaddara ta Allah subhanahu wataala saboda yadda yake da tasiri da karfinsa wato abin da ake so a nuna maka babu wani abin da ya isa ya tsere ko ya buga kirji da kaddara ta Allah subhanahu wataala amma akwai abin da yake da matukar tasiri a cikin rayuwar mutum shine me shine kambun baka shine abin da annabi yake so ya nuna mubalaga ce kaiwa ne matuka wajen buga misali inda akwai abin da zai iya tsere ya yi kafaɗa da kafaɗa da ƙaddara to da kan maka ne in ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma babu malamai suka ce annabi ya faɗa kan idan yana maka ƙarfin kambun baka da tasirinsa kai dan uwa mai albarka ka sani cewa tasirin kambun baka da haɓarinsa da abin mamakinsa ya kai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya faɗa a cikin hadisin abu zarril gifari Allah ƙara masa yarda annabi yake cewa innal aina lalle kambun baka la tuli'u bir rajul tana shafar mutum ta yi tasiri wa mutum bi iznillahi amma da izinin Allah subhanahu wa ta'ala hatta yas'adu haliqan saboda tasirin kambun baka mutum ya tashi daga inda yake ya je ya hau wani waje mai tsayi can wajen da yake mai nisa fayasqutu ya fado ya mutu ko ya karre saboda tasirin kambun baka idan mai kambun baka ya kalli mutum idan mai kambun baka ya masa kambun bakansa yana zaune bai san lokacin da zai tashi hau kambun can inda yake can sama ba ya fado ya karere ko ya mutu sai bayan yayi sannan zai ankar menene yake faruwa idan bai mutu ba annabi ya ce kambun baka ne kamar kamar ka ce kambun baka na iya ɗaukar mutum ya ɗora shi a sama ya fado da shi annabi tsira da aminci su ara tabbata a gare shi yace wannan hadisi yan uwa imamu ahmad ya fitar da shi mala albani ya inganta shi a cikin silsilatul ahadisu sahiha nasa yan uwa na masu albarka mu sani kambun baka hadarin sama ya wuce nan dan annabi tsira da aminci su ara tabbata a gare shi ya ba mu labari cewa ko ka san mafi mutuwa da ake samu a wannan al'umma ta manzon Allah tsira da aminci su ara tabbata a gare shi bayan kaddara Allah maɗaukakin sarki mutane suna mutuwa ne da kambun baka ko ka san da wannan mafi mutuwa da ake samu a wannan al'umma ta manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi shine da kambun baka duk ba mu sani ba muna ta kashe junanmu muna ta asarar rayukan junanmu idan mutum ya kalle ka idan mutum ya magana a kanka shikenan yan uwa hadisi ne ingantacce annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya faɗa hadisin jabir dan abdullahi al-ansari yace aksar mai ya mutu min ummati mafi yawancin abin da mutane suke mutuwa saboda shi a- daga cikin wannan al'ummatawa ba da qada'illahi wa qadrihi bayan kaddarar Allah subhanahu wata'ala da hukuncinsa shine bil aini suna mutuwa ne da kamban baka yan uwa ku zu- ku du- ku ji wannan magana ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam in ka dauke kaddarar Allah subhanahu wata'ala da hukuncinsa babu abin da mutane suke mutuwa ta dalilin su kamar kamban baka mutane suke- su suke kashe kansu da kansu lalle mu sani cewa kambun baka yakan faru ta hanyoyi guda biyu ko dai ta hanyar hassada shine idan mutum ya ganka baya ƙaunarka ko mutum ya ne maka hassada to duk abin da ya gani naka kamar yadda na faɗa a baya wannan mugun dafin da ke cikin zuciyarsa zai fito ya shiga cikin idansa idan ya kalli abin shikenan ko mai sai ya lalace idan akwai wannan abin a cikin zuciya akwai akwai- akwai wannan abin a cikin zuciyarsa na kan bambaka wallahi ko me ya kalla sai ya lalace sai ka neme shi ka rasa kai hatta ta kai ta kawo idan masu kambun baka suka kalli mutum suka yabo wani abu a jikinsa to shikenan wannan abin in bai wasa ba shikenan ya lalace kenan wata rana annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya shiga cikin ya shiga ɗakin gidan ummu salama hadisin bukhari da muslim ya ga wata yarinya da wani katon kurji a fuskar ta haka annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce da su wannan ku yi mata tawaida ku yi mata addu'a ku yi mata tofi ya ce akwai kambun baka a tattare da ita wannan abin da ke jikinta kambun baka ne ma'ana yanzu ka fito dagwas dagwas da kai fuskar ka ba kuraje fuskar ka ba kaza wani kalle ke ce kai fuskar ka masha Allah shikenan sai kai ta fama da, da maganin kuraje kai tai kai tai ba za ka samu magani ba kambun baka kambun baka saboda haka yan uwa hanya ta farko da kambun baka kan afku shine ta hanyar hasada hanya ta biyu shine ta hanyar ba ta ta hanyar da take ba ta hasada ba akwai mutanen da su ba mahassada ba ne ba kuma sun yi ne don hassada ba a'a kawai idan mutum ya kalle ka ya kalli abu abu ya burge shi kenan shi kuma bala'in sai faru a haka kawai kalli abu abu ya burge shi abu ya kayatar da shi shi kenan abin sai ya cutu yan uwa ba da hasada burgewa fa abin zai cutu abin zai cutu kai bar ma an gaya muku wani abu yan uwa hatta mai kambun baka irin wannan nabiyin yana iya cutar da kansa da kansa bai sani ba kansa da kansa ya kashe kansa ko ya jiwa kansa ciwo bai sani ba shi sa hadisi ya tabbata wanda imam al-hakimin ne sabuwar ya fitar da shi mala albani ya inganta shi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce idza ra'a ahadukum min nafsihi aw malihi aw min akhihi ma yu'jibuhu idan mutum ya ga wani abu akan kansa ko a dukiyarsa motarka ko dabbaka ko wani abu naka ko gidanka ko kaga wani abu a dan uwanka da ya kayatar da kai ya burge ka annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce yayi mutum yayi addu'a da neman albarka kafin ya yabo ka ce barakallahu me yasa sai annabi ya ce fa innal ayna haqqun saboda kambun baka gaskiya ne zaka cutar da kanka baka sani ba akwai Suleiman ibn Abdul Malik ɗaya daga cikin khalifofin Banu Umayya kowa ya san dole Banu Umayya ɗaya daga cikin khalifofinsu matashi ne kuma kyakkyawa ya zo ya tsaya a gaban mudubi ya kalli irin sura da zaci da Allah maɗaukakin sarki ya masa shi kansa da kansa ya gano lalle fa ya haɗu ya kalli mudubin sai ya ce kai bai ce tabarakallah ba bai ce komai ba sai ya ce kai lalle annabi Muhammad manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam abubakar kuma siddiƙi ne umar faruk ne sayyidina usman masoyin annabi ne ce ni kuma matashi ne haɗaɗɗe wannan abin da ya faɗa aka ce bai wata bai zagaye ba sai da ya faɗi ya mutu wata bai zagaye masa ba sai da ya mutu cuta ta kama shi bayan wannan ya yi ta masa sarar daga baya mutu shi da kan kansa ya kashe kansa da kansa ko ka san mai kambun baka yakan iya kashe ɗan da ya haifa yakan iya kashe babansa yakan iya kashe babansa bai sani ba idan ya kalli ɗansa da kallo na burgewa bai ce barakallahu ba ba yi wa ɗan addu'a ba idan ya kalli ɗaya daga cikin ‘yan uwansa makusanta da irin wannan kallo bai yi addu'a ba lallai zai iya halaka wannan ɗan uwan nasa na jikinsa da yake so bai sani ba da kambun baka ‘yan uwana masu albarka ko ka san cewa kambun baka yakan iya faru ga mutum ma da yake nagartacce bawan Allah salihi mutumin kirki mai tsoron Allah amma sai Allah ya sanya masa irin wannan abin a tattare da shi bai sani ba ko ka san aka saka faru yan uwa hakan ta faru a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam akwai sahabin da ake ce masa Sahal ibn Hunayf wata rana yana wanka kun sai yadda suke wankan su kawai dan waje ne za a dan kare haka idan mutum ya tashi tsaye akan iya hango gadon bayansa akwai sahabi mai suna Amir ibn Rabi'a ya zo wucewa sai ya hangi bayan sahalu saboda haka sai ya ga sahal Allah maɗaukakin sarki ya ba shi kyawun jiki sai ya tanka ya ce kai tun da nake ban taɓa ganin mutum mai kyawun halitta da fata mai ni'ima irin fatar sahal ba ban taɓa gani ba abin da ya faɗa kenan kawai 'yan uwa shi kenan ka ƙara abin da ya faɗa kenan sai sahal ya faɗi ko iya ɗaga kansa baya zai mutu yan uwa ku ji da kyau iya abin da ya faɗa kenan sahal ya faɗi zai mutu ko daga kansa baya yi sabai hankalin sai tashi suka tafi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce ya rasulullah ka tawo wajen sahal wallahi ko kansa baya iya dagawa zai mutu ka zo ka ga me yake faruwa annabi da yake tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wahayi ake masa sallallahu alaihi wasallam kai tsaye sai ce kuna tuhumar wani ne ya faɗi wani wata magana a kansa to sai a lokacin kuma sai suka yi rikolin sai abin ya dawo musu eh ai wane ya ce amir dan rabi'a ya ce abu kaza akan sai annabi ya ce ai sauri aje a zo min da shi to alaka sai aka zo aka zo aka je da shi lokacin da ya wannan magana ta sama amir lokacin da ya magana sai ya tafiyar sa bai dauka yi wani abu ba tafiyar sa kawai ya ci gaba da harkokin sa kawai sai ya ji sambaci daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana neman sa yake faruwa ka zo yana zuwa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi fata ghayyaza alaihi annabi ya kausa sa masa yace alama ya qatulu ahadukum akha dan me ɗayan ku zai kokari ya kashe dan uwansa kun ji ba in ji manzon Allah dan me dan uwan ku zai kokarin kashe dan uwansa ashe kun ga al'aini yana me yana kisa kenan annabi yace ala barakta me yasa baka ce tabarakallahu wa baka banke maganar me yasa baka ce Allah ya sanya albarka baka banke maganar annabi yace aje a kawo ruwa aka kawo ruwa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yasa ya wanke fuskar sa ruwan da ke zuba daga fuskarsa yana zuba cikin wannan daran ko botikin ko robar da aka ebo ruwan a cikinta sannan ya wanke hannayensa ya wanke minifaqaihi nan guyoyin hannunsa duk ya wanke ruwan yana shiga cikin wannan wannan kwanan ya wanke gwiwarsa sannan ya wanke atrafir jilaihi jaffan kafafuwansa sannan ya wanke dakhilata idarihi cikin kwarjallansa ciki kamar ka ce rigarsa to cikin rigarsa ba wajen ba ya sa ruwa ya wanke ya wanke annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ɗauki ruwan ya yayyafa wannan mara lafiya yana yayyafa masa ya tashi kamar babu abin da ya same shi Allahu akbar yan uwa wannan malamai suka ce shine ɗaya daga cikin maganin kambun baka amma idan an san wanda yake na ba haka bane idan an san wanda yake shine maganin da za a yi yadda na faɗa ɗin nan ya wanke fuskarsa ya wanke hannayensa ya wanke marfaƙaihi nan ɗinsa guyoyin hannunsa ya wanke guyoyinsa ya wanke gefen ƙafafuwansa da cikin rigarsa idan ya gama wanke waɗannan gurare shi kenan sai a zo a yayyafa mara lafiyar insha Allahu ta'ala nan da zai tashi to amma kamar yadda na faɗa 'yan uwa babban al'amarin shine ne ta ya za a yi a gane wani shi ne mai kamban baka ƙarƙashin wannan hadisi yan uwana masu albarka malamai suka ce abu na farko don mutumin da ya ga wani abu da ya ƙayatar da shi ya birge shi to lalle kada ya yabo kai tsaye ya fara cewa barakallahu laka fi kaza ɗinka barakallahu laka fi sayyaratika barakallahu laka fi waladika barakallahu laka fi kaza kaza Allah ya maka albarka a cikin kaza ɗinka ko da mutum yana kan baka in ya faɗa ba zai tasiri ba ba zai tasiri ba in dai ka nemi albarka ko mutum ya ce ma sha Allahu la quwwata illa billah walaula iz dakhalta jannataka qulta ma sha Allahu la quwwata illa billah kamar yadda zuwa cikin suratul kafi ko ka faɗi wannan ko ka faɗi wancan duk wanda ka faɗa insha Allahu ta'ala ba za ka cutar da wanda za ka faɗi magana a kansa ba wannan ɗaya daga cikin magungunan ke na ‘yan uwa sannan idan mutum kuma abin ya riga ya same shi to sai abu wannan hanyar amma idan ba a gano wanda ya bafa malami suka ce sai a yi amfani da an ruƙuyati shari'iyya a yi ruƙuya ta shari'a a yi wa mutum tofi malami suka ce akwai abubuwan da za a iya karantawa za a iya samun ruwa mai kyau wanda ya iya karatu ya kara bakinsa a gindin wannan ruwan ya karanta suratul fatiha ya karanta ya kadul barku ya tafu absarahum kullama ya kadul barku ya tafu absarahum kullama adaa lahum mashawfihi zuwa ƙarshen dai wannan ayar ya karanta nan wajen sannan ya karanta وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون سنن يكرنت سورة الكافرون يكرنت سورة الإخلاص سورة الفلق ده سورة الناس سنن يكرنت بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك ومن شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك بسم الله أرقيك wannan addu'a ‘yan uwa mala'ika Jibril ya zo yi wa manzan Allah ita, sallallahu Alaihi wasallam. Mala'ika Jibril ya zo ya samu annabi tsira da aminci tsara tabbata a garshe ce a tashtaki ya Rasulallah, ya manzan Allah baka da lafiya ne annabi ya ce ba da lafiya, sai annabi ya ce bari in maka ruƙi, sai mala'ika Jibril ya ce bari in maka ruƙiya. Hadisi ingantacce ne ‘yan uwa yana cikin sahih Muslim. So haka sai mala'ika Jibril ya yi wa annabi tsira da aminci tsara tabbata a garshe ruƙiya da wannan addu'ar. Bismillahi arqika zuwa ƙarshe. sannan sai mutum ya karanta Allahumma rabban nas azhib al-ba's washfi anta shafi la shifaa illa shifaa'uk shifaa'an la yughadiru saqma malamai suka ce idan aka karanta waɗannan a yayyafawa wanda ya faɗi insha Allah ta'ala zai tashi a karanta masa insha Allah ta'ala zai tashi saboda haka ƴan uwa idan aka samu rashin sa'a kambun baka ya kama mutum in dai an haƙaƙe an tabbatar kambun baka ne to lalle a yi amfani da waɗannan addu'o'i idan ba a san wanda ya ba insha Allahu ta'ala wanda aka kama bakan zai tashi Allah madaukakin sarki ya samu dace Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid اللهم بارك اللهم بارك لنا في تجارتنا اللهم بارك لنا في أولادنا اللهم بارك لنا في بلادنا اللهم بارك لنا في شأننا كلها وقوموا إلى الصلاة يرحمكم الله
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله